والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يوم الخميس 27 ga watan Rajab hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da sha ɗaya da watan uku miladiya tana da dubu biyu da ishirin da ɗaya za mu shiga darasi a cikin malikiya a littafin muktasar khalil babun almubahu shi ne? wannan babin za mu karanta abubuwa guda uku a ciki abin da ya halatta mutum ya ci ko ya sha da abin da ya haramta mutum ya ci ko ya sha da kuma abin da yake makarunta wanda shi ba haramun ba ne amma kuma ba a so mutum ya yi tanawul din shi ma'ana ba a so mutum ya ci ko ya sha amma dan ya ci ko ya sha bai aikata zunubi da za a rubuta mai ainihin laifi ba ko bai laifin da za a rubuta mai zunubi almubahu fa'amun tahirun shine ba? yace almubahu abin halastawa abin da shari'a ta yadda mutum ya ci ko ya sha shine fa'amun tahirun abinci mai tsarki kaga in ba kuma ta tun a farkon littafin mun karanta bajin ainihin abubuwa masu tsarki yace a tahiru sai ka kawo abubuwa dabban ruwa ko ya mutu dabban kaza ainihin sandararren abu ko wani jikin shi ko dabba wanda ya halatta a cina mun shi aka yanka da sauransu to shine anan ya dunkule ya ce ta'amun ɗahirin kawai duk abin da a babin abubuwa masu tsarkin nan duk abin da yake ɓangaren abinci to ya halatta mutum ya shi wal bahariyu hakanan da dabban da ake danganta shi da kogi wanda a kogi yake rayuwa ko wanda a kogin ake haifan shi matukar in dai wannan rayayyen ya danganci da kogi to mai tsarki ne kuma ya halatta mutum ya ci ko ya sha kaga ya shigar ma da su kifi su kada su dorina su mamiwata akwai wani abuwai mamiwata ko yawwa mutum dan ruwa in dai a ruwan yake su wani aladen ruwa ko miye in dai a ruwa yake kawai mubagi ne ya halatta shi wa in mayyitan kuma dabban ruwa din ko da matacce ne ko da ya mutu yawa shi dabban ruwa dama hausa ma cewa suke wai musulmin nama saboda shi ba ruwan shi da yanka mushen ma in ka samu za ka ci wa tsairun hakanan tsuntsu gaba ɗaya cin naman tsuntsu halal ne walau jallalatan ko da tsuntsun jallala ne ma'ana ko da yana cin najasa in dai tsuntsu ne irin su bandela irin su jalbe irin su mikiya duk wani tsuntsu in dai yana ainihin fuka-fuki yana tashi to ya shiga nan mai tsarki ne zaka ci walau jallalatan ko da jallala ne jallala shine dabban da yake cin najasa ko yake shan najasa kamar irin su agwagi kaga yanzu akwai agwagi ai wanda za ga kwatami ma suke rayuwa tsutsa tsutsan cikin kwatami shine tuwon kuma ruwan najasan shine ruwan wannan duk bai bata naman su ba mai tsarki wa zamikhlabin da ma'abocin dagi e tsuntsu mai dagi dagi shine dogaggin farata wanda yake yaga abubuwa da shi ne su mikiya irin su shawo ba za a ga suna da farce ba wanda duk abin da suke zo su kama da wannan farcen za su kafa su yaga to ko me irin wannan ne ma halal ne za a iya ci wa na'amun hakanan ainihin dabbobin ni'ima mai tsarki ne na'am su ne nau'in dabbobi guda hudu din nan ainihin tumaki awaki raƙuma shanu kamar yadda ko a nasi ma zo kawo samaniya ta azwajin min al-ba'ani isnaini wa min al-ma'azi isnaini can kuma min al-iblis isnaini wa min al-baqari isnaini to wa'annan duk ya halatta mutum ya ci naman su in ya bi hanyar da ake ci kamar a yanka kenan ko a soke wa washin hakanan namun dawa me halal ne mutum ya ci dabban da yake rayuwa a jeji amma shi na jeji din lam yaftarish wanda baya tumbe duk dabba na dawa wanda yake tumbe ba halal ne mutum ya ci ba akwai wanda za ce makaruhi ne ko haramun amma duk dabba na jeji wanda baya tumbe halal ne mutum ya ci kamar irin su zomo irin su kurege irin su barewa kaga duk gasu nan a jeji suke yawo suke ainihin mu'amala amma ba sa tumbe ma'ana ba sa taso wa mutum ko su taso wani dabba su yayyaga shi su kashe to irin wannan dabban da baya tumbe din halal ne mutum ya ci ko a namun dawan ko kuma namun dawan dama muke magana kayar bu'in kaman gyauji nau'i ne na naman dawa wanda baya tumbe ya halatta mutum ya ci wa kulgin hakanan jaba ya halatta mutum ya ci jaba in zai iya mun san jaba yi eh me warin nan wanda yake kuma makaho ba ko na mai kawan bera mai dan baki zumbutu haka wanda makaho ne amma suka ce ya fi mai gani ji yana da hawasin da ya fi na mai gani saboda da kaɗan yi motsi a nan za a ga ya canza hanya ya can kuma makahon ne baya gani to irin wannan in ka dan tattara baka sai naman miya ba za ka iya zuwa ka je ka abin nan barai ko ya halatta mutum ya ji in ba ya kyama kenan aha haka ne ba wa kuldin wa wabrin haka nan da kurege ya halatta mutum ya ci naman kurege wa arnabin haka nan zomo ya halatta mutum ya ci naman zomo wa kumfuzin haka nan bushiya ya halitta mutum ya ci naman bushiya bushiya ita ce wanda za a ganta kamar bol a mulmule duk jikinta kaya amma kanta da kafafuwan ba kaya amma suna koye a ciki idan za ta fito ya gata fito da kan kana abin nan sai ga ta dunkule to irin wannan bushiya in har ka samu ka kama ka yanka ya halatta ka ce ususa shi ne ususa da kanuri ba shine bushiya wa burbubin hakanan da feguwa ita ma ya halatta mutum ya ci beguwa ita ma mai kaya din ce amma ita babba ce ta kai kamar irin karamin karamin dan akuya amma ita ma za ga jikinta gaba ɗaya kaya ne to irin wannan ita ma ya halatta mutum ya ci kaga duk wannan ba sa tun na shashi kenan shashi sun
shashi
shi ma da shi dai za ga yana da kayoyi haka zai harbi yana da kayoyi jikin shi baya tabo haka amma kuma ba utusa bane ba dunkulalle bane babba ne shi na yawa eh yana kusa da akuya wajen halitta ba yawa sai dai kuma shi ma jikin shi kaya ne kamar bushiya to duk wannan ya halatta mutum ya ci shi muke cewa ainihin durbub din aha wahayyatin hakanan macijiya ita ma umina sun muha in dai an amincewa gubanta ya halatta ce shi maciji dama ba a cin shi ba dan namun bane dan guban jikin ne amma in ka amincewa guban misali mutum ya san yadda zai iya cire guban ko kuma ya yi kwankwamin da guban ba zai mar komai ba ya sani to ya halatta ya dafa ya ci dama guban shi ne abin gudu a maciji ba wai naman ne yake ainihin haramun ba sai yasa yake wahayyatin umina sunmuha wa kashashu ardin ka san yanzu haka akwai masu cin maciji wanda tsabar cin shi da suke har maciji in ya gani yana gudun su bayan wannan maciji halal ne tunda sun jarraba sun ci so ɗaya so biyu ba abin da ya mutu saboda haka sun amincewa guban shi ya halatta wa kashashu ardin haka nan ƙwarin ƙasa gaba ɗaya halatta mutum ya ce irin su kyankyaso irin su kunama irin su tururuwa su tsutsa duk abin da ka sani dai na lallafi a kan ƙasa ba haramta ba sai dai ka yi kyama saboda haka yanzu ka kyankyaso abu ne mai maiko wanda za ka ɗan haɗa ka ce a ɗan abu eh su kaɗan gari duka duk wani ƙwaro wanda yake yawo a kan ƙasa sai dai ka yi kyaman shi ya halatta shi na kana ba shi me kyanke ko a ƙwarai da gaskiya mu ɗin ba mu san darajarsa ba ne baka ji akwai waɗanda suka gano cewa naman kwari abin nan man kwari yana ɗaya daga cikin mai masu inganci ba yanzu haka ana yin shi man kwari za matsa mai ne gashi nan fiwo mai amma ko na kwari ne to ya halatta mutum ya ci naman ma ban neman aha wa asirun hakanan ainihin nan nage ya halatta mutum ya sha nan nage asir ana yin shi da inabi amma kawai juice ne duk abin da aka ce kaga ana iya matsa gwaiba a matsa lemu a matsa kankana amma duk abin da dai aka nika shi aka matsa wannan ruwan ya halatta mutum ya sha ba laifi bane wa kuffa'un haka wa fuqa'un ne haka ne wa fuqa'un hakanan ainihin tsimi na fuqa shi kuma ana hada ainihin dabino ne da alkama idan an hada dabino da alkama a tsima idan an tsima za a hada sai a fitar da ainihin nannagen shi shi ma wannan ya halatta mutum ya sha amma duk wannan fa an amincewa bugarwan shi an tabbatar da ba zai bugar ba wasu biya hakanan ainihin nannagen subiya shi kuma subiya shinkafa ce za a dabba ta sai ta da fita na rike sannan sai a ɗebo kayan zaki a zuba mata shine yanzu zaka gana cewa basise ko ba ko na ba na yi basise ba to shi ma yana kama da wannan ɗan ya halatta mutum ya ci wa aqidun hakanan da maɗi shi aqid hanya ne na yin giya wato ruwan inabi ne asalin shi ɗin yana bugarwa amma ana mar hikima a dafa shi a dafa shi a dafa shi to in ya kai matsayin da umina sukuruhu an amincewa bugarwan shi ga shi dai asali da shi ake yin giyan kuma ta hanyar giyan ma aka ɗauko amma yanzu an tabbatar da ba zai bugar ba shi kenan ya halatta mutum ya sha dama ai shi kan shi ruwan giya ɗin illarsa ce ta haramta shi ta bugarwa idan wannan illan ya kauce shi kenan ainihin kunci ya tafi tare da illan shi sai a sha shi yasa ma zaka ji ko a muqama Abu Zaidi a cikin ilgazi yana cewa wa ma shay'un idza fasada ta hawwala ghayruhu rashada ba yace yana tambayoyi ne yace wani abu ne idza fasada idan ya baci ta hawwala gayyuhu wannan bacin nashi sai ya juya in ka lura gayyu ba bata kenan ba to wannan batan sai juya ya zama rashadan shiriya shine giya shi giya diran da aka ce yau giya ya lalace za a ga dukkan giya rai yana baci yau ba giya ya zami kaza su kuma almajirai suna jin daɗi cewa ta baci kawai in tuwo ne a nemi miya a ci in kunu ne kawai a samu wasu ga a sha shine wa kamrun kullila au hujjira ba ya zo a fiƙo ba giyan da kullila aka mai da shi kunu ma'ana ya zama kunu da ba zai bugar ba to ya halatta a sha ko kuma hujjira ya dunkule ya zama tuwo to ya halatta a ci aha Ya kawai burkutun ma ba da burkutun ba da irin jiran da kake ci ake yi ba? Eh ko shi din ne. Eh bashi da sauransu din shi na ga Ah, to ai shi burkutu din in ya zama burkutu zai bugar ai yayi kyau kenan a wajen su. A wajen su. Amma dinan da aka zo dafa burkutu kawai ya zama kunun tsaniya. Akai akai ya zama burkutu yake zama. Haka su a wajen su ya baci. Amma wajen almajirai kuma ta yi kyau. Yawwa. Shine ta hawwala gayyu hurar shada. Aha. Yace walid darurati ma yasuddu duk abin da zai toshe wanjin rai ya halatta mutum ya ci ko ya sha libbarurati domin larura abubuwan da aka haramta a ci gaba ɗaya da abubuwan da aka haramta a sha gaba ɗaya in larura ta kai mutum yadda ba zai iya rayuwa ba ko yadda yunwa ta kama shi za ta mar illa to ya halatta ya ci in na ci ne ya halatta ya sha in na sha ne amma a cikin abubuwan gaira adami banda jikin ɗan adam duk irin matsalar da mutum ya shiga ba a yarda ya yanki naman ɗan adam ɗan uwan shi a mace ya ci ba dama a raye kan shi ma ba zai daka taba shi ba to ya mutum ma mutum ne wai gashi nan ya tsananin yunwa zai mutu ba komai sai jikin ɗan adam ɗan uwan shi da ya mutu to biya lake yanka shi ba saboda me malamai sun ainihin hange wasu sun hango suka ce abin da yasa aka ce kar ɗan adam ya ci naman dan uwan shi dan adam matacce saboda dan adam yana mutuwa ya zama guba dama me kake tsoro ba mutuwa ba to in ka ci ma guba ne mutuwan za ka yi tubar gwanda ka bari ka mutu ba tunda in ka yanka ka yanki jikin dan adam dan uwanka ka ci mutuncin dan uwanka dan adam sannan kuma cin ba zai kara ma komai ba sai dai illanta ka saboda haka bi halatta a yanki naman dan adam a ci ba wasu kuma suka ce kawai ba wani illa ta abu giya ne banda dan adam wa kamrin banda giya yawwa yanzu mutum duk irin kishin da ya kama shi duk irin matsalan da ya shiga ba a yadda ya sha giya ba saboda me saboda imam ya ce giya ba za ta kara mutum komai ba sai sharri saboda ita giya harara ce kishi shi ma harara ne dama ai zaka nemi ruwa ka sha ne saboda ka dan koshi kishin ya kauce ko to ita giya sai dai ta kara ma kishi ruwan ma domin amfani shan saboda haka ban da giya duk irin matsalan da mutum ya shiga ba zai sha giya ba illa li gussatin yace sai dai inda aka yadda mutum ya sha giya in ya shiga matsala sai dai domin gusar da makara mutum ne wani abu ya shaƙe shi a wuya ko tuwo ne ko wani kayan kifi ko ma me dai abin gashi ya kyashe shi ana cirin fashi ba wani abin da zai sha ya kora sai giya to yanzu a nan ya halatta ko giyar ne kora tunda in ka lura dama a can ai an hana shi sha ne saboda ba zai mar amfani ba yanzu kuma ga abin da ya shaƙe shi din ko giyar aka kora zai iya wucar da abin to yanzu ya halatta ya kora ya sha shine illa li gusatin sai domin ainihin makara gusar da wannan makaran zaka iya yi da giya waƙaddamar mai yi ta alaƙin zirin to yanzu ga abubuwa sun haɗu a wajen mutum ya shiga matsalan da ba shi da abin da zai kise su ɗayan mushe ne ɗayan kuma alade ne gashi yana yawo kowanne yana da iko a kan shi misali a jeji ne abinci ya kare mar karkar ba komai sai ga sa ya mutu ya dan kumbura ga kuma alade yana yawo kuma yana da makamin da zai kashe aladen nan yanzu wanne zai yi ya gabatar da cin mushen akan aladen saboda wani saboda akwai abin da ake cewa irtikafu irtikabu a kafi birrai kaga shi mushen nan ai kasancewan shi mushe shi ya haramta shi kaddar da yana raye kai ka yanka ai halal ne amma shi alade fa kwata kwata shi haramun ne ko mushensa ko mai ran shi ka kashe ko ma ya haramun ne to gwanda ka ci wanda da can asali halal ne wannan ainihin sifar ta ainihin haramta shi akan wanda ba shi da hanyar halal ci gaba daya mun gane wannan haka nan kuma wasaidin limuhurimin zai gabatar da ainihin farauta limurimin wannan ga mai harama da aikin haji kenan misali mutum ya yi harama da aikin haji kaga duk wanda ya harama da aikin haji an haramta mar yin farauta farko idan ya yi farauta ya aikata haram sannan kuma dabban da ya kashe a farautar sunan shi mushe kowa ma bai halatta ya ci ba ko wa hurrima alaikum sai dulbarni ma dumtum hurma saboda haka yanzu dan farauta mai harma da aikin haji idan ya kashe dabban farauta ko baka ya harma ba wannan dabban haramun ne ba za ka ci ba to yau sai ga mai harma da aikin haji dama dan farauta ne kuma ga ma kayan farautar nashi ya tafi ko wata ilan ya gama aikin haji ya zo ya warware zai ci gaba da farautar shi yanzu gashi yana cikin harma sai ya shiga matsalar da ba abinci sai mushe sai kuma ga su nan namun dawa suna yawo ga dogo yana yawo ga kwarewa ga kurege ga kaza to yanzu wanne zai yi zai yi farautar ne ya kashe ya ci ko kuma zai yanka mushen nan ne ya ci shine muka ce ya gabatar da mataccen shine qaddamal mayyita ala khinzirin wa saydin limuhrimin mun gane yace to amma fa la lahamihi banda naman farauta yanzu misali kafin ya kashe dabban yana raye ga kuma mushe muka ce kar ya kashe yanki mushen nan ya ci saboda me saboda in ya kashe kaga kisan ma laifi ne sannan bayan ya kashe shi din ma mushe ne wannan kuma kawai dai mushen ne kawai to ya dauki mushe ya ci ta shi ma irtikabu a kafi barrain ko yawwa to amma lalamihi banda naman farauta yanzu misali mai harama da aikin haji ne ya shiga matsala ba yadda zai yi sai ga mataccen rago sai ga wani yaronsa kuma baba kai nake nema ai yaya yace wallahi wani barewa ne da na gani na san dama kana cikin hali na fike na ka maka gashi barewan fresh nama ne mai kyau amma dan shi aka farauto kaga shi ma haramun ko ga kuma mushe wanda watakila ma fara lalacewa to ya gabatar da naman farautan akan musha shi ne lalami ai yanzu kan ai riga an kashe ai kafin a kashen kar ya kashe ya ci mushe amma bayan an riga an kashe ya zama naman farauta to ya gabatar da naman farautan akan musha shine ma'anar la lahami yawa zai gabatar da mushi akan dabban farauta amma lalami ai lalamu sai mun gane wannan wa ta'ami gairin in lam yakhafi al-qada haka nan mutum zai gabatar da abincin wani wannan da'ami din adafi ne akan lahami mu fahimci zancen la lahamihi wa la da'ami gairin ba zai gabatar da mushe akan abincin wani ba yanzu misali mutum ne ya waye gari ba kamai ya buga ya raya bai samu ba ya je albashin bankin kuɗin da aka turo ya ki sauka ya rasa yadda zai yi kawai ya fito sai ya zo ya samu an shiga sallah ga masu hotel sun haɗa abinci ga shi nan miya tana tafarfasa ga abinci nan an yi mara mara kaga da amu gari sannan kuma can ga wasu kaji nan masu kaji sun zo sun zubar sun yi mushe to yanzu wanne za a yi wannan abincin mutane ne amma kuma ai halal ne ko wannan kuma gashi nan kaji ne sun yi mushe wanne zai yi to kar ya gabatar da mushen ya dauki abincin mutane ya ci saboda me saboda ai bai wuce an kama shi dai a ce biya ba ko ko ma an za a iya tausaya mar in ya faɗi halin da yake ciki dole a ainihin ya femar ko kuma a bi shi bashi in bashi da shi saboda haka ba zai gabatar da mushe akan da'ami gairin abincin wani ba amma ba inda aka ce ya ɗauki abincin wani ya ce in lam ya kafi qada'a in baya tsoron yanke hannu kwarai kuwa dan akwai irin wannan ka shiga matsala yanzu ka wanta yin din nan da irin matsalan da ya shiga za ya ganewa jikin shi ya zo wallahi tun shekarun ya ci ba sai nan a yanzu din nan kai kama da wanda bai ci abinci jiya ba da abin da gama da za a iya kin yadda shi kawai sata ne a jiya yanke ka san za a ma haka to gabatar da mushin ka bar abinci kwarai saboda akwai inda kafin ma ka yi bayani din za a kama shi kawai a ci a ji a zartar da hukunci don mutum yana tsoron wannan ga abincin mutane ga mushe amma kana tsoron abincin nan in ka taba mutanen nan mugaye ne ba mamaki da kama ka za a ji amma hukunci a yanke hannu to yanzu mutum ya bar wannan ya gabatar da mushe din shi shine in lam ya kafil qada wa qatala alaihi amma idan abincin wani din ya zama mai abincin yana nan yana da daman ya fada ya yaki alaihi akan kwatan wannan abincin yanzu misali kai ta kure ma ka je ka bubbuga ka bubbuga ba inda za ka samu tun safe ba karyawa ba ka ci na rana ba yanzu gashi da azar ciki na kugi kana ji ma ulsa ya fara tashi annabin kuma ga abincin ya ci ya gama ya rage ta yanzu a nan farko abin da za ka yi za ka zo ka gaya masa annabin eh bari ka jarin da nake ciki gashi gashi ya ce ina ruwana sai ka ce to yanzu abin da za a yi ka taimaka ka siyar min ya ce ba za a siyar ba ka taimaka ka taimaka min da shi yace ba za a taimaka ba ba za a bayar ba mataki na uku sai ka ce to amma fa ka san shari'a ta ban daman in kwata in ci nan ma yaki tsorata ya ka ce amma fa ka san ina da karfin da zan iya kwata yaki to yanzu a nan in har ya kai ga ka zo kwata din ɗayan biyu ka san ai tunda an ce kai faɗa ko wajen faɗa ɗin in ka kashe shi ma ka kashe banza shi kuma ko ƙwarza ne ya in baka yadda ba sai an rama saboda kai duk abin da zaka yi din kana yi a bisa umarnin shari'a ne shi kuma duk abin da zai yana yi a bisa saba wa shari'a ne saboda haka zaka iya yaƙa ka kwata da ƙarfi ka ci garin kwata ɗin duk abin da ya faru da shi ba abin da zai same ka shi kuma duk abin da ya faru da kai dole in na biya ne sai ya biya in na kisasi ne sai an rama har zuwa ga rai malamai suka ce irin wannan mutumin da har ta kurewar ka hana shi abinci yayin yaƙi da kai ka kashe shi to kai din ba wai biyan jiya ba kashe ka za yi saboda kai kisan ganganci yawwa eh alle zalim da mazlum eh wanda ya hana shi zalim eh zalim ne yawwa shi mazlum din kuma wanda aka hana kenan haka ne kaga aka tike wa qatala alaihi to wannan abubuwan da suka halatta kenan wal muharramu to mun ji abubuwan da suka halatta menene abin da kuma aka haramta yace wal muharramu abin haramtawa shine annajasu najasa duk abin da aka ce wannan abin najasa ne to haramun ne bai halatta mutum ya ci ko ya sha ba wa khinzirun haka nan khinzir alade haramun ne mutum ya ci alade ko ya sha wani abu na jikin alade haramun ne alade gaba ɗaya ba abin da yake halatta a jikin alade sai abu ɗaya kawai shine gashi gashi ko na alade ne mai tsarki ne amma banda gashi dukkan wani bangaren jikin alade na jasa ne duka duka alade kawai gaba ɗaya alade ne wa baƙalun ko da yake wajen kuma ainihin ya shiga kulliyan kullu hayin wa dairun wa du'abuhu wa mukhadu wa meme wannan kuma wasu kamar malaman malikiya suna hadawa hadda alade hadda kare hadda kaza gaba daya aha wa bagalun haka nan alfadari haramun ne cin naman shi eh ba sai ta kuma wa bagalun ba wa farasun haka nan naman doki haramun ne wahimarun hakanan naman jaki haramun ne kaga wannan duk muna karanta mazaba ne a mazaban ma muna karanta ainihin mu'tamar ne amma in ka lura ko a mazaban malikiya din ma ai akwai wanda ba su haramta doki ba akwai wanda suke cewa menene suna cewa ana kaurara karanci ne a doki amma ba a haramta shi kai tsaye walau wahashiyan shi jaki din ko da jakin jeji ne da jana da ya zama sabagije jakin jeji ne amma an kamo shi an kawo shi gida an hada shi da jakunan gida ana daura mar taiki ana daura mar ainihin kaya duk abin da ake da jakin gida ana yi da shi shi ma ya saba ya zama na gida to yanzu shi ma ya zama haramun ba za a ci naman shi ba wal makaru abin da yake makaruhi kuwa subu'un sabu'un ko namun dawa masu tumbiye su ne kamar ainihin zaki irin su damusa da sauran ire-irensu. Wa gabu'un haka nan da shiyaki, shiyaki shi ma wani abu ne mai kaman kura haka. Wa sa'alabun da yanyawa, wa zi'ibun da kura, wa hirrun da kyanwa, wa'inna duka cin naman su abin nan makaruhi ne, wa in wahashiyan kyanwan koda kyanwan jeji ne, makaruhi ne cin naman kyanwan. wa filun hakanan naman giwa makaruhi ne wa kalbu ma'in karen ruwa wa kinziruhu da aladen ruwa su ma makaruhi ne cin naman su a nan kenan kaga ya toge a wancan da yake bahariyun din duk da wannan toge bai da kai wa sharabu khalidaini hakanan shan shan tsimi guda biyu a cuɗan yasu yanzu misali an tsuma dabino shan tsimin dabino halal ne an tsima inabi shan tsimin inabi halal ne amma a ɗauko su a haɗa su suna bori ɗin nan mutum ya sha wannan makaruji ne in dai ba tabbatar da zai bugar ba saboda haɗawan yana iya motsar da ainihin bugarwa amma kowanne shi kaɗai yanzu misali ka tsuma da bino ka gani kwana ɗaya kwana biyu ka tambayi su mala abakar musamman a suke bayarwa kwana ɗaya kwana biyu za ka iya sha amma idan ya fara bori ka kiyaye shi saboda yana fara borin nan za ka iya sha ka nemi hayyacinka ka rasa to shi ma inabi haka yake to kowanne an tsuma wannan an tsuma wannan kowanne za ka iya shan shi a matsayin tsini amma bayan an tsuma kowanne ka san in ya dade yana zama giya sannan kuma a ɗauko su a haɗa su suna kumfa sannan mutum ya afa wannan makaruhi wa nabzun bi kadubba'in haka nan da tsimi da aka tsuma bi kadubba'in a kaman ainihin gora ita ma gora tana taimakawa wajen bugarwa to duk tsimin da aka tsima cikin irin wannan goran da ake giya makaruhi ne mutum ya sha amma wayannan fa duk inda aka amincewa bugarwan su ne amma ko miye in dai baka tabbatar da ba zai bugar ba halatta ka sha ba yanzu ba kaman ga fura ba wani zaka je na fura ai ko ta yi sati zai iya sha fura ce ba fura ba ce dan wata furan mutum yana sha za ga ta yi ce shi zaka ji mutum yana cewa ina so yi bacci more sai in sha fura in yana so ya bugu ya more ne kwarai kwa saboda yanzu haka mutum ya sha din wani lokaci za ga yana ta haki yana ido ya yi ja yana sumbatu yana washuwa duk a bacci yake wannan ba bacci bane saboda haka inda ta kai matsayin bugarwa dole a nisance ta kwarai kuwa kullu muskirin kamru wa fi kurhil kirdi ƙaulani an yi magana biyu fi kurhil kirdi cikin karhancin biri waɗini da taɓo wai da biri da taɓo makaruhi ne wa man'ihi da kuma hanin shi haramun ne wai haramun ne cin naman biri ko makaruhi ne an yi ƙaulani haramun ne cin taɓo ko makaruhi ne an yi ƙaulani in ka sha wa zai ci taɓo sai mu ce kai ne a unguwanku ba a ci mu ka je ungo mu siyarwa ma ake yi yanzu dai da ka je wajen koli ka ce kana neman kalaba a ko wata ƙasa na ce wata kalaba me yaso na ba ka ko bane yawwa to wai irin wannan din cin shi makaruhi ne ko haramun ne shi ne aka yi ainihin kaula ne mu tsaya nan ko mu je shi wakar babun sunna li hurrin غير هاج بمنا بهية شينا إبو فايكو سنة أن سنة بهية لهي siyan dabba wanda ake lahiya da ita a ranar lahiya ɗin mutum ya bi sharɗai ya yanka da niyan ibada to wannan an sunanta lihurrin ga ɗa wanda ba bawa ba gairi hajjin biminan kuma wanda ba mai aikin hajji amina ba matukar in dai mutum tsane ba bawa ba kuma lokacin da ranar layya ta yi din ba wai yana aikin hajji amina ba to yanzu sunna ne ya yanka ainihin dabba a matsayin lahiya kuma ba la tujhiku idan ba zai ke kasar da aljuhun shi ba amma idan yankan zai sa shi matsala da zai rasa na cefa ne to wannan ba sunna bane dan wani za a ga wai da bashi da waye waye da kame kame da me me sun yi harada wani ma wai yayi layyan yana neman na cefa ne na man da za a yi suyan naman ne kinka lahiya yana zama sunna ne idan ba zai ke kasar da aljihu ba amma idan ya zama dalilin wannan lahiyan mutum zai shiga matsalan da zai rasa kuɗi to ba sunna bane bai sai Allah ya kai mu baɗi sai ya kyara ihu kenan eh eh gairi hajjin biminan banda mai aikin haji in yana mina ai akwai aiki akwai mai aikin hajin da ranar lahiyar za ta same shi baya mina kamar mutumin da ya je aikin haji amma ya kuskure wa tsayuwan arfa kaga shi yanzu an ce ya je ya karishe da umra ne amma ya haji ya kubuce mara to yanzu wannan yana da balle ya zai yanka amma mutumin da yake aikin hajin da har ya samu tsayuwan arfa har ya zo mina gashi to kaga shi an yana da dabban a matsayin hadiya zai yanka ba daidai ba yawwa wa in yatiman kuma ko da maraya ne fa sunna ne in ya cika sharɗan nan yana da kuɗi ba zai ke ƙasar da aljihun shi ba shi ɗa ne ya sayi dabba ya yanka a matsayin da ya sunna ne kaga ina da wanda zai ce wai in ka ci annabin kai ne ya ce wallahi ban yi iyali ba to ai ga me hada iyali da lahiya ka yanka to ai bani da mai gyara ma ce dole sai ka ci yanka kawai ka ce malam Usman sadaka ka tafi abin ka ka samu sunna wallahi kuwa ko kuma ka samu ko mala bakar ka ce mala bakar eh to yanzu ga ragon nan amma alƙawarin an soya za a kamun naman shikenan ka ka samu cikakken sunna ba ku dumi na wa ati musba'isal fakir shikenan da ma akwai ba'isul fakir a gidan shi in an ɗebo ma naman sauran a raba almajirai shikenan saboda haka ba shari'in iyali a layya kawai matukar in je kana da kuɗi ba zai iya kasar da aljihunka ba matsayinka kai ɗa ne ba bawa ba ba ni aikin haji ba to sunna ne kai layya shi yasa ma yace wa in yatiman ko da maraya ne kaga maraya ai ba balagagge bane kuma shine mara galiyun da bashi da ma iyaye in yana da abin layyan sunna ne yayi ana layyan ne bi jaza'i ba'anin da kiba-kiba na ainihin rago ko tinkiya wasani ma'ajin da maya da fira na ainihin awaki wa bakarin da shanu wa ibilin da ainihin raƙuma idan mutum da rago ko tunkiya zai yi wannan zai samu kiba-kiba ne jaza idan kuma da akuya ko da ainihin sa ko da menene ɗayan ko da raƙumi zai yi to wannan ana neman maya da fira shi jaza a ba'an shine ɗan shekara guda ragon da ya cika shekara guda ko tunkiya ko rago na? maya da fila wanda ya fafara ya zubar da akwaran kuruciya fila ba zuwa wannan akwaran ba to yaro karamin haife shi yana girma yana ba zai zo ya zubar da su ya akwaran girma ba shine ma'anar maya da fila din ya jefar da yarwa ba shine jefarwa ba fila shine hakori ba to shine ma'anar maya da fila wanda ya fafara ya zubar da akwaran kuruciya shine ma'anar sanida aha shirin hamsin na kenan yawwa shari namzina shi ne fa da kanuri ba na Maya da maya da fila maya da fila ai da hausa ne yadawa din yarwa ne filan kuma haƙori shi ne maya da fila to shi ba'an a tumaki shi ne ɗan shekara guda sani a awaki shi ne wanda akuya ko bunsuru wanda ya cika shekara ɗaya ya shiga na biyu ko da yake gashi nan ma a gaba yana faɗa bi sanatin ɓangaren tumaki da awaki ka samu ɗan shekara guda sai dai bambanci rago in ya cika shekara ɗaya ko bai shiga na biyu ba amma in wajen awaki ne sai ya cika shekaran ya shiga shekara na biyu sannan zai layya wasalasin hakanan wajen bakar ɗan shanu dole sai ya sa ɗan shekara uku duk sanda bai shekara uku ba ko an yanka shi an yi ƙarin nama an ci balangu amma ba a yi lahiya ba kwarai kuwa wa kamsin hakanan in raƙumi ne sai ya shekara biyar duk raƙumin da bai shekara biyar ba ba zai yi a yi lahiya da shi ba kuma shi lahiya dai bila shirkin ba tare da tarayya ba ba a tarayya karo karo wai a ce za a yi watan dan lahiya ba a yi kawo dubu ishirin wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kaza a hada a ji a siyo raƙumi ko a siyo sa a yanka to wannan za ku yi yanka a matsayin watan da za ku ƙara naman gidanku amma zancen lai yakan ba a karo karo ba a tarayya illa fil ajri sai dai aladan aladan kam ya halatta ku yi karo ba mutum ɗaya ya siya sai ya tare da iyalan shi a cikin ladan ya ce wannan dabban na yanka ma ni da iyalai na wane da wane da wane duk wanda ya saka sun shiga kuma wannan ainihin taraitawa cikin ladan wa in aksara min sab'atin ko da sama da mutum bakwai ne kaga wannan kamar yana kidaba ne da wasu mazayi akwai mazaban da suka tabbatar da za a iya tarayya a hada kuɗi a sayi babban dabba a yanka din to amma mazaban malikiya ba a haduwa a ba a hada kuɗi a siya kuma a wannan mazabar zaka ji sun ce kar ya wuce mutum bakwai wajen haɗa kuɗin to shine anan yake wajen haɗuwa lada ɗin wa in aksara min sab'ati ko da wanda zaka tare ta a dabban sun yi sama da mutum bakwai ma ba matsala shi dai ainihin sharadi shine wa'annan shuruɗin in sakana ma'ahu sharadi ne wanda zai tare ta a lahiya ɗin in yana zaune tare da shi a guri ɗaya misali yana cikin gida ɗaya tare da shi suke zaune sannan na biyu waka ruba lahu sannan sai ya kusance shi wajen dangantaka ya zamo dangin shi ne dan shi ne ko matarsa ce ko bawan shi ne akwai dangantaka dai da ya hada su sannan wa an faka alaihi abu na uku ya zamo shi ne yake ciyar da shi in ba a samu sharadi hukun nan ba ba ka da daman tare ta shi amma an samu sharadi hukun nan zaka tare ta kaga a karkashin wannan maganar mutum zai iya hadawa da matarsa da ƴaƴan shi da ƴaƴan ƙannen shi da iyayen shi da duk wanda suke tare a cikin gidan shi wanda dangantaka ya hada su zai iya hada su a cikin ainihin dabba ɗaya na lahiya zaka iya ragon guda ɗaya ne amma duka hada mutanen gidanka ko sun kai mutum ɗari ma ba matsala. Na? a inda ya rasu kam ai shi ya riga ya tafi yawa eh wannan ba za eh to wallahu alam wato matsala ne kilafiya na wani zai yi wa wani ibada ya samu lada akwai kilafa tsakanin malamai wasu malamai suna cewa aiki na jiki ba zai yi ayi wani ba amma aiki na kuɗi zai yi kai wani zaka iya wa wani sadaka Allah ya bashi lada saboda haka yanzu a karkashin wannan zaka iya cewa wannan layyan na hada har da mahaifina da ya rasu yawwa bangaren da suka ce ya halatta din zai samu ladan kaga zai samu ladan yawwa muna cikin wannan na muna cikin wannan kwarai mu wadi muna ci aha to in ya da wayannan sharɗai uku din zai tare ta koma waye wanda ya da wayannan sharɗan wa in tabarru'an kuma wajen wa'an faɗa dai din nan fa yace wa in tabarru'an ko da ba wai wajibi bane ciyar da shi din yana ciyar da shi ne a matsayin alheri kaga yanzu misali mutumin da yake tare da iyayensa wanda suna da abin da za su rike kansu amma shi yake ciyar da su kaga ai ciyar da su ba wajibi bane dama ai na faɗa din in ka lura wajen ciyarwa wanda ko yana da shi ko bai da shi wajibi ka ciyar da shi kawai matarka ne da kuma bayinka amma yanzu misali mutumin da yake da ainihin mata wajibi ne ciyar da ita ko ta fi kowa kuɗi a garin nan shi ya fi kowa talauci a garin nan in je ya yadda ta zama matarsa to dole ce da ita yanzu misali hajiya ce miliyoniya ya je ya nemi aurenta mai yawa ma matansa uku ta ce ta yadda a yi na hudin da ita tana da kuɗi ba sai ya zama shi kuma sai ya ji ya yi dako zai samu to yanzu kasancewar wannan kuɗin nata da kuma kasancewar talaucin nan nashi bai kawar da ainihin ciyar da ita kan shi ba dole ne siya mata cefane dole sai ka kukuta ka je ka kawo cefanen kuma ba kar kai mamakin in ka kawo ma ba kana kawowa ta kira almajiri ta ce dauki wannan ba damuwar ka bane buhu ma dole ka kawo hakkinta ne ai sai ka kawo ranan kwananta ta zo ta shiga ɗakin bukan naka da me ranan da ba kwananta wata je jari'anta ta sha iskar ta kai komai nata ne ta ce kuma kar ka zo min gidana kwarai da gaske dan ba ranar ta bane kuma ba dole ne a tare gidanta a je a zauna ba duk ya halatta ta ainihin aure ta amma wajen ciyar da ita wajibi ne a kanka to amma wajen iyaye kafin ciyar da iyaye ya hau kan ɗansu sai an samu ainihin iyayen ba su da abin da za su cin sai na ɗan nasu sannan kuma ba su da halin yin sana'a su ciyar da kansu to a nan ne ciyar da su yake zama wajibi a kan ɗansu amma duk lokacin da aka ce iyaye suna da abin da za su ci ɗansu ko miliyoniya ne don bai ba su ba ta wajen nafaka bai laifi ba sai dai baka neman albarka ba ka bar baban ka duk dai amma dai zunubi dai na cewa bai ciyar da iyayen shi ba za a rubuta mar ba kai har ma dai a ce iyayen ba su da shi amma suna da ƙarfin nema babansa da ya saba yana zuwa yana sarin itace wai yanzu dan ya ga an bai ciya mai local government sai baban ya kai ce baba ba zai yiwu fa ka dau ainihin jakarin ka kace tunda Allah bai yi ka ainihin mara lafiya ba za ka iya nema dole ka je ka nema to wannan iyaye kenan wajen ƴaƴa kuma shara'in shine in ba su da shi idan mutum yana da 'ya'yan da basu balaga ba in ba su da shi babu zance tirsa za su yi sana'a dole ce din to shine anan yace wa in tabarru'an wajen ciyarwa ko da kawai yana ciyar da su tabarru'an ne ba wai wajibi ba to zai iya tare ta su a cikin wannan lada wa in jama'a hakanan dabbar da mutum zai yanka din ko da ainihin mara kaho ce ai akwai dabbobi wanda kwata-kwata ba su da kaho irin sudani din nan za ga ga nan katon rago ne amma ko kafan ba shi da shi gaba daya to wannan rashin kafo din bai zama matsala na ba zai layye ba za ka iya layye da shi wa muqadatan li shamin kuma koda wanda ba ta iya tashi ne kullun tana zaune amma rashin tashin ba rashin lafiya bane saboda kitse ne wai rago ne sai ya zama ragon kullun da wake da gyada shine abincinsa kullum wake gyada haka take ta ɗawainiya tun yana kitse yana kitse ya ɗan yi tafiya yana haki har ya zo in ya zauna ba zai iya tashi ba to irin wannan za ka iya yanka shi a matsayin dabiya tunda me ya janyo rashin tashin ya ce bi shahami saboda kitse wa maksurata karnin haka nan mutum zai iya layya da mai kariyayyen kafo amma la in adma ba zai layya da shi ba in yana jini kafon ragon ya karye karyewan kafo ba illa bane na rashin yin layya sai dai in gurin bai warke ba amma idan ga kafon ya karye yana jini bai warke ba to wannan ba zai yi a layya da shi ba kabayyini marabin kamar mabayyanin rashin lahiya dabban bai da lafiya rashin lafiyar ya bayyana da kaninta a cikin yan uwanta ka san wannan dabban gashi ne duk ta lalace ba lafiya to ba za a yi lahiya da wannan ba dole sai lafiyayya kaga nan wajen rashin lafiya ce bayyini marabin banda dan rashin lafiya kaɗan wanda sai mai dabbobi ne ma zai iya ganewa wannan za a yi lahiya da ita wa jarabin haka nan mai bayyanannen kirci ba za a yi lahiya da shi ba shi ma kirci in dan kaɗan ne za a yi amma kirci duk jikin gashi nan ya zama duk da kazuwa da kuraje to wannan ba za a yi lahiya da shi ba wa bashamin haka nan mai gamba ba za a yi lahiya da mai gamba ba gamba shine kumburin ciki ko ta ci wani leda ko ta ci wani abinci ga yanan duk cikin ya kumbura to ba za a yi lahiya da ita ba wa jununin haka nan hauka dabbar ta hauka ce tana ta ihu tana tsalle tsalle tana mai to wannan ba za a yi lahiya da ita ba wa huzalin haka nan rama dabbar ta rame ta kare da ka taɓa bayan ta duk kashi ba alaman ni'ima a jikinta ba za a yi layya da ita ba gamba gamba kenan wa arajin haka nan gurgunta duk fa wancan akan bayyini din yake daurawa bayyini jarabin bayyini bashamin bayyini jununin bayyini huzalin bayyini arajin haka nan gurgunta shi ma bayyananne da ganin dabban irin tafiyanta ko wanda bai sani ba ya san wannan dabban kafarta tana da matsala tana ingishi to wannan ba za a yi dahiya ba amma dan ingishi kaɗan wanda sai an maida hankali za a gani wannan ba komai wa awarin haka nan mai ido ɗaya ba za a yi lahiya da ita ba balle ko makahuwa kenan wa fa'iti juz'in wanda ta rasa wani bangaren jikinta an yanke kafanta ko an yanke hannu ko an yanke dai wani bangaren jiki dungurungum to ba za a yi layya da wannan ba ko da gurin ya warke
jarabin nan eh jarabin kirci kazuwa kuskun Kuskun.
kuskun ba akwai kuskun ba Akwai kuskun.
da almajirai muna yara muna yin kuskun haka to irin wannan dabbobi ma yi suna yi shine kirci din shine kazuwa jarab za ga jikinta har ana shafa mai bakin mai ko ana shafa mata bakin mai da mai dan jikin ya kyau aha no wa awarin hakanan da mai ido ɗaya ba za a yi layya da ita ba dole ne sai ka kula da idanta guda biyu gaba ɗaya yana da kyau wa fa'iti juz'in da wanda ta rasa wani bangaren jikinta gairi khisiyatin amma wajen rashin bangaren jiki din yake amma banda dandakakkiya kaga an zo dandaka ko wanda ai sai sun bude ayan marainin ake yankewa kaga ai wannan ita ma an yanke wani bangaren jikinta to amma saboda maslaha da yake naman kaga ai dabba an dandake musamman kamar taure wanda aka dandake naman shi ya fi kyau saboda haka in dan dandaka ne ba zai hana yin dafiya ba kaga wannan ya istisna'i shi ne a jikin ju- me fa'iti juz'in din shi ma dan daga wani bangare aka rasa amma kuma ba zai hana lafiya ba wasan a'a haka nan banda ainihin wanda take marashiyar kunne mun gane wanda ainihin ba ta da kunne gaba ɗaya a halittanta jiddan in dai ya rashin kunnen ya zama ainihin kwarai ya zama sai ka mai da hankali ma za ka ɗan ga gurin kunnen to wannan duk ba za a yi da shi ba wazi ummin washiyatin haka nan da mai uwa naman dawa barbaran yanyawa muke cewa kamar yanzu ragon da ainihin kamar yanzu misali akuya ce sai barewa ya barbare ta ko kuma barewa ce bunsuru ya barbari barewan sai suka haifi 'ya'ya to irin wannan 'ya'yan ba za a yi da su ba barbaran yanyawa ke wabba tira'a da mai ainihin mara bindi mara jela irin wanda jelan shi gaba ɗaya babu ɗin nan ba za a yi layya da shi ba wabba kama'a haka nan da ainihin baibiya wanda ainihin kwata-kwata ba ta magana ba ta in tana kuka ba a ji shi ma in dai ba na halitta ba ne ba za a yi layya da ita ba wabba khara'a haka nan da mai ɗoyin baki ba za a yi layya da ita ba wa ya bisa bar'in da mai busasshen hantsa ba za a yi layya da ita ba wa mashkukati uzunin da mai tsagaggen kunne wa maksurati sinnin da mai karyayyen haƙori da gairi isgarin au kibarin in dai karyewan haƙorin ba saboda fafara ba ne ba kuma saboda ainihin girma ba ne idan fafara ne ya kawo karyewan haƙorin za a iya rage da shi fafara shine kamar zubar da haƙorin ƙuruciya haka idan girma ne shekarunta ne ya kai har haƙoranta suka zube wannan duka za a iya rage da shi wa zahibati sulusi zanabin haka nan wanda aka tafiyar da ɗaya cikin ukun jelanta ita ma ba za a yi lahiya da ita ba saboda jela ɗin in dai an tafiyar da ɗaya cikin uku kaga an tafiyar da wani ɓangaren naman jikin dabbar ke amma la uzinin banda ainihin kunne dan an tafiyar da ɗaya cikin ukun kunne wannan ba zai hana lahiya ba saboda kunne ɗin ai gaba ɗaya fata ne ba nama a jikin kunne sai mu tsaya nan ko alhamdulillah Assalamu alaikum. Ah, wa alaikum salam baba ina gajiya. Ya gida ya jama'a. Alhamdulillah ya.